yake cewa wa huddithu an ahmad ibn abi shu'aib mun karanta shi ko قال حدثني أبو معمر قال حدثنا سفيان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنهما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القراءة في المصحف سنة عثمان يتبانا سويني ليه شوئي من قدري غدا أتيبان كان للتاف الله na karanta maganar Allah wato yana nufin karatu cikin alkur'ani ko da ka haddace ka ware lokutan da zaka dinga bude mushafi kana karatu a cikin sa idan wannan athar mu'dal ne kai tsaye daga Sufyan al-Thauri zuwa ga Uthman ibn Affan bainahuma mafaz قال نعم قال وحدثني أبو معمر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك yace kai ce mutane lokacin da za su ji alkur'ani sai ya ce min fiyin rahman ya ambaci baki ko amma bai tabbata ba sifatu alfam bata tabbata ba wannan isnadin yana da rauni sosai da musa bin ubaidatar rabadi ko yana da rauni kamar da aka ce yawa da aka la'alla wanda ya ce Allah da bakin shi ya ce kaza ko ya ga wannan atar din ne akhbiruhu annahu lam yathbut aiwa kuma ba a hujja da da'ifin hadisi a cikin aqida hatta a gurin hatta a cikin abin da ya shafi ma a fudulul a'mal ko me suke da suna fadailul a'mal to ballantana cikin aqida cikin aqida wannan hatta a gurin yan bid'a ma sun ce ba ba a hujja su cewa suke ahad ma ba a hujja da shi na'am zaka yana da yana da rauni asar na'am qala haddathani abi rahimahullahu ta'ala qala haddathana aswad ibn amir qala akhbarana abu bakr ya'ni ibn ayyash عن الأعمش عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على الكلام كفضل الله على عباده كفضل الله عز وجل على عباده فللا القرآن أكن قوة مغنى كما فللا ألاني أكن باين سأتا قبا حدي رب وعبد كيف يجتمعان أقبا لا ستبه دوابا ما حديثي ني مرسل أنا سيدي يا تبت موقوفي ta zo cewa mawkufi ne kamar yadda abu abdullahi ibn daris ya fitar da shi cikin fada'ilul qur'an wato ainihin zance ne na alhassan albasari makatu'i ne ma za a ce ko da shi ne shi ne arjah kaga ana ya zo mursal alhassan ya yi raf'in shi قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل فإنما القرآن كلام الله عز وجل ka jaraba kanka in kana so ka gane waishin kana son Allah ko baka son Allah ka kalli alakarka da Qur'ani dan kana son alqur'ani to kana son Allah tunda alqur'ani maganar Allah don aka kunna karatun Qur'ani sai ka ji wani abu ya dake zuciyarka haka a cikin nishadin su a to ka je kai kai garan bawo kai makanka sai tun hamma da gyaran kafureto asar din asali sahihi ne wanda al-khallal ya fitar da shi da ibnu ibnu sam'un da sauransu amma cikin wannan isnadin yana da rauni saboda ibrahim bin isma'il bin yahya bin salama ibn kuhayb wanda yake da'ifi ne kuma walam yasma' min abdurrahman bin yazid bin qais tayyib يتي حدثني محمد بن الفرج قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد الأعور كان عن أبي معشر عن محمد بن قيس أنه قال إن فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه قال محمد بن قيس سمعت سليمان بن عبد الملك يخطب بها على المنبر سليمان بن عبد الملك بن المروان خليفة أن خليفة yana faɗan wannan a saman mimbarinsa abu ma'ashar najih ibn abdurrahman الزندي ضعيف بل بخاري ما ياتي منكر الحديث محمد صالح بن محمد جزرة يتي لا يساوي حديثه شيئا أبو نعيم ruwaito daga nafi' a wato ainihin daga hisham bin urwa muhammad bin amr cewa yana ruwaitowa ibn amr yace rawa an nafi'in wa ibn al-munkadir wa hisham bin hisham bin urwa wa muhammad bin amr al-mawdu'at to sai dai jingina mawa ibn abu najih cewa yana ruwaito hadisan ƙarya wannan akwai dan wuce iyaka a ciki wurin da malamai suka yi bayani amma dai da'ifi kamar da bukhari yace munkarul hadisi a gurin shi raunatawa ne mai sanani قال حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس عن سليمان بن عبد الملك أنه قال فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الخالق على خلقه كما فللمي هلتاني أكم هلتسا هل يودي أبو معشر قال حدثني حسن بن حماد الضبي ضبي الكوفي الوراق قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من شغله قراءة القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين وأفضل وفضل أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه ونياذ مرفوعا ما ما عطية العوفي ضعيف سمى ما رواية شدق أبو سعيد الخدوم cewa wato ainihin duk wanda karatun alkur'ani ya shagaltar da shi daga zikiri ambatan Allah ya shagaltar da shi daga roƙon Allah da addu'a Allah ce to zai bashi lada mafificiya cikin ladar da ake ba masu addu'a da masu roƙon Allah sannan za a bashi wato falala alkur'ani akan sauran magana kamar falalar Allah ta'ala akan halittansa wannan lam yathbut وذكر يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن تبارك وتعالى على سائر خلقه إسناده مضطرب يعني اضطراب أزوجتين هنوي ديوا مالي hadisin bai tabbata ba shahar ibn haushib ko ibn haushab akwai sabani akan tawfiquhu aw ta'ad aw tajrihu ko tad'ifu imam ahmad yana wathaqa shi قال حدثني هارون بن عبد الله أبو موسى قال حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد قال حدثنا صالح المري قال أتى رجل الحسن فقال له يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع رجائي فقال له الحسن ابن أخي إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوم والمتانة إلى القوة والمتانة وإن أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير ولكن سدد وقارب وأبشر ya kawo shi da isnadi wa fihi ba'du az-ziyadat ya gabata a baya ko ya gabata a baya amma dai athar din yana da rauni Salih ibn Bashir al-Murri da'ifi ne da'ifi ne sannan Abdul A'la ibn Sulaiman az-Zarrad majhul al-hal ne ko mastur an fahimta Abu Muawiyata ko Abu Muawiya cikin isnadin kuma da wannan ya wadata yace sami'tu abi rahimahullahu yaqulu man kana min ashabil hadith aw min ashabil kalam fa amsaka an yaqula alquran laysa bimakhluqin fa huwa jahmi injal imam ahmad yace duk wanda yake shi yana ganin shi cikin ashabul hadith yake ko cikin ahlul kalam yake ko ma ina ne bangaren shi amma sai ya kame daga faɗin cewa alƙur'anu laisa bi makhluq kawai da ya ce alƙur'anu kalamullah sai bai ce laisa bi makhluqin ba so shi ma ba jahami ne jal imam ahmad ai ya san dalili ya san dalili eh hasirat suduruhum yawa baya so ya saba ma wa'incan baya so ya saba ma wa'innan to ba munafunci a tafiyar sunna dole ka fito karara duk abin da yake asul ne min usuli ahli sunna dole ka karara shi cikin karatuttukanka da cikin jawabanka da bayananka akwai wanda kullum a baki da ya ce ni salafi ne amma kullum in ka ji zai yi wa'azi raqa'iq ne kawai ba zancen aqida dan kar ya tabo an bid'a dan kar ya tabo mushrike dan kar ya tabo kaza ya bakin jini ya kaurin suna wannan alama ce kawai ta tamyi'i wanda kenan kama fi karkata zuwa ga waɗancan tunda ai in baka bata ma yan bid'a ba ka bata ma ahli sunna in baka so kai bakin jini gurin yan bid'a to ai zaka yi gurin ahli sunna قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني دهني أنه قال قلت لجعفر يعني ابن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو قال ليس بمخلوق ولا ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل ياتي موا جعفر بن محمد جعفر الصادق جعفر الصادق رحمه الله إنهم يسألون عن القرآن lalle su waɗannan ahalul kalami suna mana tambayoyi game da alkur'ani mai girma suna yawan yi mana tambayoyi game da alkur'ani makhluqun huwa halitta ne shi su galibi dama da sigar tambaya suke zuwa mu da yawan yan bid'a haka suke sai ya zo ya ce me zaka ce game da kaza in ka faɗa sai ya ce a to kuma kaza ba kuma kaza ba sai mutashabihat kaga irin yanda subayr yake yi ne ibn umar ya sa aka kawo shi kwakwala mai reshen dabino aka yi ta jini sai amiral mu'mini na in kunta turidu qatli faqtul in kunta turidu ghayra dhalika faqad nafida alladhi fi ra'si in kashe ni zaka yi ka huta kashe ni amma in dai so kake in tuba na tuba na dena tunda shi da ya zauna sai ta tambaya kan wannan zi'ati gharqa wa dhariyati dharwa fal hamilati witra da kaza mutashabihati yake nema suna umar sai ya ba shi amsa a aikace kasan da yawa daga cikin yan bidiya ya na ila jirra umariya aka samu bulala ta sai na umar aka kwankwashe su da su su la'alla sai kaga sun dawo wa hadha ila ila ulil amr ila ulil amr to sai yace laysa bi khaliqin wala makhluq alqur'ani ba ba shine mai halitta ba Allah ne ya halitta ai ba maganar ba Qur'ani ba ko sannan wala makhluqin kuma shi ba halitta bane walakinahu kalamullah azza wa jalla dan karkace ai Qur'ani shi ya halitta saboda ai inna ma kana amru idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun ai shi alqur'ani wani bangare ne na kalamullah ko daka kawai ka bar shi a kalamullah shine Qur'ani da sunna suka tabbatar sai ka tsaya waliyasa'aka ma wasi'al qawl abinda ya wadatar da sahabbai ya wadatar da kai an fahimta ku kakka tsaya wani bincike bincike da tasalsulat wanda hanya ce ta harul kalam wa hiya ila al bawa karshe dai halaka mutun zai in yabuwa laysa bi khaliqin wala makhluq to cewa laysa bi khaliqin ma in ba bukata ba kakka ga haka kawai ka ce alqur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluq faqat na fata an gani wannan athar hasan ne daga ja'far ibn muhammad as-sadiq rahmatullahi ta'ala alayhi qala abi rahimahullah qad ra'aytu ma'bada ma'badan hadha wa lam yakun bihi ba's yace ma'bad wannan na hade da shi abu abdurrahman yace wa lam yakun bihi ba's bai da matsala وأثنى عليه أبي رحمه الله وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى يا كسنتي ينا فتوى da ra'ayina ibn abi layla cikin abin da ya shafi fiqhu kenan wanda ra'ayi ne na mutanen kufa mutanen iraq wanda galibi suna suna gabatar da ra'ayi akan wasu hadisi na gabatar da qiyasi akan hadithul ahad da sauransu daga hada aibu aibu قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا رجل سماه كنشي يمن قال حدثنا معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن قلت خالق أو مخلوق انك دليل ليس يتي ليس بخالق تنبيه شأكي قرآن شيء هلتا كوكو هلتا شأكي shi wanda ya tambaye ya ji ahlul kalam yana yin haka sai su tare kai su ce qur'ani makhluq ne in kace ba makhluq bane sai su ce ma idan huwa khaliq idan kullu man laysa bi makhluqin fa huwa khaliq an gane ko sai ce laysa bi khaliqin wala makhluq walakinahu kalamullahi azza wa jalla sai dai shi magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala me ya girma da daukaka da shi ma wannan athar hasan ne sai dai isnadin shi anan yana da rauni yahya ibn abdul hamid al-hammani wato ya zo cikin isnadin a cikin Allah da ka'i wa huwa muttahamun bi sariqatil hadith to ba mamaki an yi ibhamun shi ne cikin wannan wannan riwaya wa qala isma'ilu wa huwa qawluna wa qawlu ahli sunna wa man qala al-qur'anu makhluqun fa huwa kafir yace isma'il ibn ubayd ibn abi karima yace wannan shine zancen mu zancen duk wani ahli sunna duk wanda yace qur'ani makhluqi ne arne wannan ai mun ji ya fi so shurin masaki ko قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا رويم بن يزيد المقري قال حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني أنه قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الله عز وجل قال وحدثني سويد بن سعيد النهروي عن معاوية بن عمار عن جعفر نحوه يعني يازو تهنوي ديوا دغ جعفر الصادق قال حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسين مولى النضري قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا رويم المقرئ عن عبد الله بن عباس الوشاء عن محمد بن الحسين وقد رأيت عبد الله بن عباس وكان جارا لنا وكان من العدول الثقات عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أنه قال أنه قال في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل شنان دقى إسناد آه يونس بن بكير دقى جعفر بن محمد دقى بابنش محمد الباقر دقى علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله ونشيما من التابعين ومن العترة الطاهرة ya ce dangane da alkur'ani laisa bi khaliqin wala makhluq walakinahu kalamullahi azza wa jalla duk inda kaji wani salaf ya ce laisa bi khaliqin wala makhluq gurin jawabi ne amsa ce baya qala abu abdurrahman balagani anna abdullah ibn abbas huwa abu yahya ibn abdullah al-khazzaz ba ibn abbas ba sahabi ake ne bi cikin isnadi ba ibn abbas anan naga ibn ayyash tahrifi taharifi ne ana ku ibnu ayyash ne ko abbas abbas ne to kai na firiyaf ne ko to ina ga na dar ibn al-jawzi ne san me tahqiqi na muhammad sa'id al-qahtani dama tana da kurakure sai littafi mana yace to shine abu yahya abdullahi ibn abbas al-khazzaz yahya wato huwa abu yahya يحيى بن عبد الله شيني بابا يحيى بن عبد الله بن عباس الخزاز روى عنه أبو كريب أحاديث كثيرة أبو كريب يفتد حديثي ديوا دقريش أبو كريب ما لم مسلم قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا هارون بن حاتم الملائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فليك عن ابن أبي ذئب عن, عن الزهري, عن الزهري أنه عن الزهري أنه قال سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال كتاب الله عز وجل وكلامه أقول da yake ahli sunna ne yazo da tambayar tsantsa da yace mai khaliqun aw makhluq ba zuhuri ne masani ne imami ya tambayi malamin shi Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin yace mishi ai Qur'ani maganar Allah ce littafin Allah da shi ma wannan asar din wato ainihin al-khallal ya fitar da shi da al-baihaqi da sauransu harun ibn hatim al-mula'i da'ifi قال حدثني أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة عن إسحاق الأزرقي عن أبي بشر أظنه يعني ورقاء عن مجاهد في قوله تعالى يعني لا يملكون منه لا, لا يملكون منه خطابا قال كلام الله عز وجل aya ta cikin naba'i ko yau mai yakomu ruhu wal mala'ikatu saffan la ya takallamu na minhu illa man adina lahun rahmanu wa kala sawa ba ya aya ta ji la yamliku na minhu shita ba zancen dai al'ardul mahshar na? ban ji ba? يوم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه minhu khitaba sai yace ana nufin maganar Allah subhanahu wata'ala قال سمعت أبي رحمه الله يقول بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير جميعهم وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب جميعا قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق دك وأن ما لم يسنتي القرآن مغنر ألاني القرآن باهلتا آثار صحيحة وهذه أنا إسناد منقطعين زنياتي بلغني sun tabbata cikin sunna ta khallal lalaka'i da sauransu قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق القرآن باهل التابني مغانا تيتا أبنجي سبحانه وتعالى أثر صحيح, صحيح ثابت قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال كنت عند سفيان بن عيي بن عيينة جالسا أنا وعثمان أخي فسأله منصور بن عمار عن القرآن أمخلوق فأنكر ابن عيينة ما سأله وغضب غضبا شديدا وقال إني أحسبك شيطانا وأنكر ابن عيينة ما جاء به منصور بن أبي شيبة تدشير أن أوانش عثمان سنة قولن ابن عيينة سي منصور بن عمار shi an ɗan bugi kwakwalwar shi da bidiyoyi ya zo gurin ibn uyaina wanda shi ne alimu makka shi ne alimu makka wa muhaddithuha ya zo mai cewa alkur'ani halitta ne ibn uyaina ya mai inkari akan tambayar da ya yi fushi fushi mai tsanani ya ce kai dama ina ganin wani shaidani ne kun san duka su maliku ma faɗa suke za ka yi mamaki malaman hijaz da an zo musu da irin tambayar na ransu faci yake saboda hijaz Allah ya kare ta bid'o'in nan ba su shiga cikinta suka yi karfi ba har yanzu ma gane har yanzu biladul haramain sun fi kowane gari samun tsarki daga bid'o'i irin na wato aqida Allah ya kara tsare su kuma ya shirye mu قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال كنت عند سفيان بن ابن عيينة أنا وأبو بكر وأبو محمد يعني أخويه عبد الله وقاسما فسأله منصور بن عمار عن القرآن مخلوق فأنكر سفيان ما سأله عنه وغضب واشتد غضبه وقال له سفيان يا منصور إني أحسبك شيطانا إني أحسبك شيطانا بل أنت شيطان فقيل له يا أبا محمد إنه صاحب سنة وإنه فإنه فأبى وأنكر ما سأل عنه وكذا نن بماماكي عبد الله يا جهديس تهنير أبو بكر شيني عبد الله بن ibn Uthman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Shayba bai natsu ba sai da ya ƙara zuwa ya jiyo ta hanyar Uthman din dan uwan shi irin wannan ne zaka ji an cewa ne yayi tafiya mai tazarar kilomita kaza ko wata kaza dan ya jiyo hadisi daga wani dama ya san hadisi amma irin wannan riwayar a ce ma ni da wani muka ji kaza to yanzu na ji daga gare ka saurawa na da to sai da ya bi ya samo daga dan uwan nashi shi ma daga ɗan uwan shi kenan mutum uku suka ba shi hadisi ta abdullahi da kasim da ainihin uthman duka ɗiyan shaiba ɗiyan abu shaiba mansur da ya tambayi ibn uyayna ya yi fushi ya tsananta ya ce mai ina tsammanin kai shaidan ne ya ce kai kai shaidan ne yanan da zato nake yanzu ta tabbata zargi ya tabbata asar tabbata ce ne ya ce kai shaidan ne aka ce mai haba abu muhammad ahlus sunna irin wannan da ka zo raddi a ci haba malam wani fa ahalus sunna ne suka ce mai ahalus sunna ne ya kai sufiya wa innahu wa innahu ne kaza ya haddace kaza yana da doktora yana da kaza irin wannan misali fa aba duk yake yadda da wannan wa ankara ma sa'ala an yayi mai inkarin wannan tambaya wanda zai zo ya tambayi qur'ani makhluqi ne ai kaga shubha ta bin bid'a ta bugi kwakwalwar shi sai an kwankwatse shi da kyau ko da za ta fita قال حدثني محمد بن إسحاق الساغاني قال سمعت إسحاق بن إسماعيل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لا نحسن غير هذا القرآن كلام الله هو مسمونا أبو بأمبا تيوى القرآن مغنر الله فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله كآيوين القرآن to a matsalar su ahlul kitab ba su dauka dan ka haddace qur'ani da hadisi wai ka samu ilimi ba yana cikin abin da ake faɗa mimma yushna'u ala bishir cewa da ya tattauna da shafi'i aka tambaye shi ya kaifa wajadtahu iyalan shi suka ce da alama dai bishir din nan shafi'in nan mai ilimi ne sai ce la ilma lahu illa ma yahfizu min kitabillah wa sunnati rasulih sai bai da wani ilimi kawai sai dai qur'ani da hadisan da ya haddace kawai wai su ba ilimi bane wannan halaka ce babu ilimin da ya wuce alqur'ani da sunna mun ji a baya Allah ya ambaci qur'ani da ilimi ilimi ne duk wani abu koma bayan shi in ma ba bata bane to riba kafa ce قال حدثنا محمد بن سليمان الويل قال قيل لابن عيينة إنه يروى عنك أن القرآن مخلوق قال ما قلته القرآن كلام الله عز وجل kaga ai cikin ma'anan maganar shi akwai laysa bi makhluq din ko aka ce mai ibnu uyayna fa mun ji riwaya daga gare ka wai ka ce qur'ani halitta ne yace a ƙarya ne ban faɗa ba alqur'ani maganar Allah ce ai ba wanda ya tsira daga sharri da da kage ba wanda ba a makaji a duniya to annabi ma mai kaji sallallahu alaihi wasallam na Allah Allah ma sun mai ƙarya kwarai kuwa ai duka tijani akan yi ma Allah ƙarya aka gina قال حدثني أبو معمر قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قال القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق من شابياني توانا أقول خمسة قال حدثني محمد بن وزير الواسطي قال سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري عمري يقول سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا كلام الله عز وجل وهو منه وليس من الله عز وجل شيء مخلوق ابن أبي أويس عبد الله بن أبي أويس هنا ابن أخت مالك ya ce ya ji khal ɗin shi tantan ɗin shi alimamu malik kawun shi da wasu jama'a da yawa daga cikin malaman madina da suka ambaci ƙur'ani suka ce maganar allah ne ba wani abu daga allah wanda za a ce halitta ne ma'ana wani abu da ya shafi sifar allah kuma a ce halitta ne haza mustahil mustahilun mustahil da wannan athar shi ma thabiti ne khallal ya fitar da shi cikin al'ulu na zahabi ya kawo shi wasu daga cikin malamai hatta al'ajubi fi shari'a da sauransu قال أخبرت عن أبي النعمان عارم أنه قال قال حماد بن زيد القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل قرآن مغنر الله جبريل يسوك الدشيد أبنجي أبنجي تالكي من جرما دبوايا وأن أثر ياكاوشي cewa ukhbirtu bi sighatil majhul nan kaga yana da rauni kuma yanda yazo cikin bukhari cikin khalqu af'alil ibad na bukhari ma akwai majhuli cikin isnadin shi domin cewa yi a can yace man akhbara abdullah eh daka shi ma dai akwai jahala qala haddathani abdullah ibn shabuya قال حدثنا محمد بن عثمان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبي خبوية عن القرآن فقال يا أبا يحيى ما لك ولهذه المسائل يمي تنبيه ما قمد مسألة القرآن مخلوق أم غير مخلوق يتمي أبا أبا بن يحيى مي يهدك دو إن تنبيه ويكيك هذه مسائل أصحاب جهم فأنا تنبيه طالبا جهم يكي ينشي shi yasa ibn uyayna a can ya kiyarda da tazkiyar cewa ai wani ahli sunna ya zo da irin wannan tambayoyin yace ina shedan ne innahu laysa fi ashabi al-ahwa'i sharrun min ashabi jahannam duk cikin bola ta yan bid'a da shara ta yan bid'a babu watsatsu irin mutanen jahannam bin safwa qala yuriduna yaduruna ala ala an yaqulu yaduruna ko ala an ya kulu laisa fi sama ishayun kewaye ne suke kawai so suke su ce ba komi a sama amma suna jin nauyi ara wallahi allah yunakahu wa la yuwarasu ni a gani na na rantse da allah kar a ba su aure kuma sannan kar a gaje su in mutum baban shi allah ya jarabce shi baban shi ba jahame ne in ya mutu dukiyar shi ta baitul malice babu gado قال حدثني ابن شبوية قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا يعمر ابن بشر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل wanda yake riya cewa alkur'ani halitta ne wannan ya Allah subhanahu wa ta'ala kage kuma kaga kafirci ne mai girma wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba fa huwa yud'a ila al-islam shi ma athar ne thabit قال حدثني أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن قال سمعت أبا نعيم يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق أبو نعيم ke cewa alkur'ani maganar Allah ne ba halitta ba huwa atharun sahihun thabit قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني محمد بن سهل عن ابن مهدي أنه قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ليس بخالق ولا مخلوق شما أثر أنا دروني محمد بن سهل لكي تكون إسناد مجهول الحال قال حدثني وهب بن بقية الواسطي قال سمعت وكيع بن الجراح يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بالمخلوق سمعته من وكيع وأثبته عندي في كتاب يقال تبت الدشيء للتافن نسخ شيء وكيع يبال وأن اللابال قال وهب بن بقية لو لم يكن رأيي ما حدثت به da ba ra'ayina ne ba ba zan ba da labarin shi ba kenan nima na yarda da wannan ra'ayi na salaf as-salih هو أثر ثابت قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن معين عن وكيع أنه قال القرآن كلام الله عز وجل وهو, من وهو منه جل وتعالى ما ثابت عنه قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني رجل من ولد ميمون بن مهران يقال له جعفر قال سمعت وكيعا يقول القرآن من الله عز وجل منه خرج وإليه يعود جعفر إنه وتؤمن لا ترجمة له مجهول أو مستور غانيكو ما حديث أصل شيء وتؤمن يا تبتا ومتي أثر تبتا حتى ابن مسعود سوى منه بدا وإليه يعود قال حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله تعالى فمن قال غير هذا فقد خالف الكتاب والسنة wanda ya faɗa abin da ba wannan ba ya saba ma alkitab da sunna qala haddathani abu bakr ibn abi ibn abi shayba qala sami'tu waki'an yaqulu kataba ilayya ahlu baghdad yas'aluni 'an alquran fakatabtu ilayhim alquran kalamu allah 'azza wa jalla قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني علي بن أبي الربيع قال حدثني بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال العزيز الجبار المتكبر يكون هذا مخلوقا ها نمت مزيج ونن يزمنت مخلوقي با بإسناد ينادى روني روني علي بن أبي الربيع البزار مجهول مجهول الحال لكنه توبع لكنه توبع قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك من رجال البخاري قال قال لي يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان كيف يصنعون بقل هو الله أحد كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله إني أنا الله وإنني أنا الله يكون مخلوقا وأن الآية تزمنت مخلوق يا توسين زيادة سيدة هذا أثر صحيح قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني أبو جعفر محمد بن شداد عن وهب بن جرير أنه قال القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق القرآن باهل التابن أثر صحيح ما أبو جعفر محمد بن شداد وأن مجهول الحال إنه ثابت من طريق آخر قال حدثني أبو مسلم المؤدب قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله وهو غير مخلوق qur'ani ba halitta ne ba maganar Allah ne subhanahu ta'ala. ma abu muslimin al-mu'addib cikin isnadin ibnu adi ya ce yuhaddithu bil manakir an thiqat ibn ma'in ya ce wato ainihin mahaddacin maganar Allah ne lakinnahu saduqun yughlib kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya ambata ai da zama kace galibin malaman yaran nan ko da kaji mu'addib dama ai muallim suna samun ikhtilaf da albashin na karanci da rikicin yara da kaza a dole ba ولا أمزح أخبرت عن محرز بن عون أنه قال قال محمد بن يزيد الواسطي الواسطي ماذا أخبر عن علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق علمه وكلامه القرآن علم الله مغنر الله ني daga gare shi yake amma maganar Allah ba halitta ba alqur'ani ba halitta ba shi ma athar din yana da wato ainihin rauni saboda cewa ukhbirtu قال حدثني إسحاق بن بهلول قال سمعت ابن أبي أويس يقول القرآن كلام الله ومن الله وما كان من الله عز وجل فليس بمخلوق هو صحيح قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وقال له رجل من أصحابه القرآن كلام الله وليس بمخلوق فقال أبو بكر من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع san wasu zalin mugil din nan ba sa san ta ya za a sai an faɗa gani muka yi ko mun gani ne na'am shi ma athar ne wato ainihin tabbatacce sahihun thabitun طيب قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق وسمعت عثمان مرة أخرى يقول من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو عندي شر من هؤلاء يعني الجهمية فتوان دي شروع منافقي المنافقون إيه شروع to shi gwara ma jahamiya a kansu haka imam ahmad daman ya faɗa to shi ma uthman bin abi shayba ya ambaci haka kaga sai magana su ta daidai saboda akan turba ɗaya ake malam in dai malaman sunna ne ka duk inda ka je sai ka ji karatun duk kala ɗaya sai dai kawai bayani ya bambanta amma ma'ana duk ɗaya ce amma in bid'a ne yanzu ba ga maulidi yana zuwa ba ka ji hujjoji kala kala ma kowa da irin tashi kowa da irin tashi wani ma ya ce Allah ma yayi maulidi gane subhanallah to kama kama dama alhaqqu ablaj walbafilu lajilaj gaskiya tar take fes ba ta bukatar kyalekyalen wani ƙarya ce ta kamo can ta riko can ta hantaro can da sharri da ƙarya duka a haɗa ce duk hujja ce har isnadi ma ake halitta yanzu akan halaccin molini Allah ya kyauta قال حدثت عن شيخ من أصحاب الحديث أنه سمع أبا عمرو الشيباني يقول قلت لإسماعيل بن أبي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال القرآن مخلوق فقلت له خلقه قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم به قال فسكت يا إسكاتش حماد إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة جيكم أبو حنيفة بجهني إيه to abu amur ne shaibani ya ce mushi wato bayan ya ce alkur'ani makhluki ya ce kur'ani halitta ne sai ya ce mushi to allah ya halicci kur'anin kafin ya magana da shi ko kuma bayan ya yi magana ne da shi sannan ya halicce shi makiri sai ya shiru ya iskatin shi bai da abin da zai fada sai dai asar din yana da rauni asar din yana da yana da rauni akwai wato ainihin sa'id ibn subaih ko a cikin isnadin shi a asali amma anan ya kawo shi an shaykhin min ashabil hadith kaga mubham yace haddathani muhammad ibn ishaq as-saghani qala sami'tu yahya ibn ayyub yaqulu man lam yaqul al-qur'an kalamullahi azza wa jalla ghayru makhluqin fa huwa jahmiyun wannan magana ta yahya ibn ayyub ta yi daidai da ta Uthman ko? ta yi daidai ta Uthman bin abu amin da shi bane ba sahabi ne wancan ko a ba wancan sahabin ya sa abu iyas eh ba ba ma za su haɗu ba laƙabin ya zo guda da laƙabi na wato kabila da kuma alkuniya ta zo guda ana samun haka siyakin za a duba wannan yana magana da jikan ma abu hanifa kuma wancan bai abu hanifan ma bai haɗu da shi ba aiwa ahsan قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني qala kaga saganin nan ina ga yafi kowa yawa ko cikin almajir cikin malaman malam banda dai baban shi shi ai baban asali قال سمعت حسن بن موسى الأشيب يقول أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين فقال حسن أمخلوق هذا حسن بن موسى الأشيب يتي ينزو أنن ينزو أتيها للتاني أنتو مقباتا سنجي استغراب مسألة قريبا بس سنجي استغراب أثر ني صحيح نزيتي أي ينزو بابو جهما أبا كسان سبني la akwai su kwarai kuwa a iya sunna ita ce abin shi ko cikin kan shi na'am wanda ya ce Allah ya halicci magana da sai sa cikin ci rabi ta wanda suke gana da ya dauka shi ya yi magana ya ce ya taɓa da wannan magana maturudiyanci ne Eh?
maturudiyanci ne Eh, cewa khalaqa kalamahu fa sami'ahu fa khalaqa kalaman fi shajara fa sami'ahu musa min ash-shajara ɗan shi don su hatta ash'ariyya ai suna cewa maganar Allah amma suna mata fasara an gane suna mata fasara shi yasa cewa ghairu makhluqin raddi ne ga duk wani dan bid'a a mas'ala ta alqur'ani wasu suna cewa ibaratun an kalamillah suna cewa hikayatun an kalamillah to duk batattu ne duka kyankyasar jahamawa ce suka ce maganar ta Allah ce ma'anarta amma lafazin na jibrilu ne su kuma suka ce a lafazin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne zancen ai a sifatul ka'ima li nafsi haku wanda suke cewa wanda har a jami'o'i ana koya shi wato si ka'ima li naf- wato shi san Allah yayi magana tintini amma kuma sai ya zamanto ma'anarta ce jibrilu ya ɗauko sai ya yi amfani da lafazin shi ya isar da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ai shine nan cikin nuniya mun yi bayani da yace man qala fihi ibaratun wa hikayatun fagadan yujarra'u min hamimin ali da wanda yace ibaratun an kalami da wanda yace hikayatun an kalami duk matiyata ne cikin wuta za a yi da su to shi yasa a jiya ina gani muke ambata cewa jahamanci yayi na su cikin kowace kowace aqida kowace bid'a kowace bid'a jahamanci ya shiga gara da ka gyara a ce kowace aƙida wani zai ɗauka haddata sunna a wani mutum wani mutum Allah ka tsare ya ce sami'tu muhammad ibn sulaiman al-wayn يقول القرآن كلام الله غير مخلوق غير مخلوق ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق أعوذ بالله شبان تبقى ganin wani wanda yace Qur'ani makhluqi bane ina neman tsarin Allah حدثني عباس بن عبد العظيم سنة ست وعشرين ومائتين سمعت سليمان بن حرب قال القرآن ليس بمخلوق فقلت له إنك كنت لا تقول هذا فما بدا لك قال استخرجته من كتاب الله عز وجل قال الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فالكلام والنظر واحد شو ليس بمخلوق دا بايا كارا ساوا أنغاني في سليمان بن حرب sai al'ambar ya ce mai ato da na ga ai ba ka karasa cewa laisa bi makhluk me yasa sai ya ce ana fahimta cikin littafin Allah kaga a hankali da yake gaskiya yake nema sai ya gano da Allah ya faɗa akan kafirai ba zai yi magana da su ba ba zai kalle su ba ranar alkiyama sai ya ce fal kalam wan nazar wahid da magana da ganin duk ɗaya ne duk aiki ne an fahimta to aikin nawa ne na Allah ne haka laisa bi makhluk قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال نسخ باب العنبري كو اوكي طبعا نيتا wato daru maktaba ta ainihin wato ummul qura babu shi قال سمعت ابا الوليد واسماعيل ابن عرعره وعلي آه، سمعت ابا الوليد واسماعيل بن عرعره وعلي قاعدين معه وهو يقول القران كلام الله عز وجل وكلام الله ليس بمخلوق فقال له علي إنما نتعلم منك كيف نقول lokacin da yake faɗin maganar shi abul walid at-tayalisi malamin bukhari a gurin shi akwai isma'il ibnu ar'ara yana zaune da wani ɗalibin shi aliyu shi ma yana zaune a gurin sai ali ya ce mushi bayan ya ce alkur'anu kalamullah laysa bi makhluq sai ya ce mushi inna ma nata'allamu minka kaifa naqul dama gurin ka muke koyan me ya kamata mu faɗa kuma mun samu قال حدثني عباس قال حدثني أبو سعيد صاحب, صاحب لنا قال حدثنا عطاء بن أبي حجاج الأنماطي قال قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن قال القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق أبو سعيد akwai nau'i na jahala ko gumudi cikin sunan bari athar din ya tabbata qala sami'tu sawwar ibn abdullah al-qadhi yaqul al-qadhi دخلت على رجل أعوذه من وجع به يجي رقيا فقال القرآن ليس بمخلوق وذاك أنه كل من عوذني قال أعيذك بالله أعيذك بالقرآن فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق lokaci jarabawa takan zama alheri wuya da ta wuya sai ya gano wannan aƙida cewa lalle fa alqur'ani ba halitta ba yace duk wanda yazo zai mun addu'a in yazo gaishe ni sai ka ji ya ce u'izuka billah kuma yace u'izuka bil qur'an ina neman tsarin ina nema maka tsari da alqur'ani mai girma bi ahlatta maganar alsifar Allah ce sai yace fa alimtu anna alqur'ana laysa bi makhluq ina gane cewa alqur'ani fa ba halitta bane ba صفر الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن معين وأبا قيثمة يقولان القرآن كلام الله وهو غير مخلوق قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن معين قال سمعت إسحاق إسحاق بن أبي إسرائيل ونحن في مسجد في الزبيدية يقول القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق قال سمعت أبا معمر يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي لا بل شر من الجهمية من الجهمية يا ما في جهمي هذا أنسى موقف جهمي شكما وانا يا سيا بندم بندم فأشي يسأل الله يتسأل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار munafikai su za a fara dannawa kafin su fir'auna dan su fir'auna ba su yi munafunci ba sun fito karara sun nuna arna ne su kowa ma ya san haɗarinsu amma wanda ya munafunci zai yaudari wancan ya yaudari wannan wadanda da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa akan munafikai cewa mahun minkum wala minhu mahun minkum wala minhu ba su cikin musulmai ba su cikin yahudu su yaudari musulmai su yaudari yahudawa ce musu ku je yakin mu za mu taimaka mu lace karya suke ba za su je ba suka zira su aka kori yahudawa ma sun ce wa in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum la ce wallahu yashhadu innahum lakadib la in ukhriju la yakhrujuna ma'akum wa la in qutilu ayansu munafikin ne zai je yaki wanda ya ki yadda ya bayyana aqida ta ahlus sunna yayi mukus gwara ma dan bid'an da ya bayyana kanshi yace sami'tu abamu aba ma'marin yaqulu adraktu an-nasa yaquluna al-qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa laysa bi makhluq na tadda mutane ko da ya taso ma shi ya ga malaman su suna bayyana qala haddathani abu bakr muhammad ibn ishaq as-saghani qala sami'tu fi kitab na'am ra'aytu fi kitab abi ubayd al-qasim ibn sallam bi khatti idha qala laka al-jahmi akhbirni 'an al-qur'an ba jihami sai ya ce maka to yanzu mu tattauna kan ƙur'ani ba ni labari game da alƙur'ani mai girma a huwallah am ghairullah shine khaliqun am makhluq din ƙur'ani shine Allah ko ko ba Allah bane kaga tsaka mai wuya ne zai sa jahili shi Allah ne ko ba Allah ba so da zai ce ma wanda ba Allah ba halitta ne kullu man siwa Allah huwa alam ko fa innal jawaba wa amsa an yuqala sai an yuqala law ahalta fi mas'alatin lianna Allah azza wa jalla wasafahu bi wasfin la yaqaw alayhi shay'un min mas'alatika sai ka ce mai ka karkatar da mas'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta alqur'ani da sifar da la yaqaw alayhi shay'un min mas'alatika bata dace da ɗaya daga cikin wannan tambayoyin naka ba قال الله عز وجل ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Allah ya saukar da littafi wanda babu kokonto a cikinsa ya ce daga ubangijin talibai daga Allah yake fa huwa min Allah azza wa jalla lam yaqul huwa ana kaga sarahatan Allah bai ce qur'ani shine shi ba cewa yi daga gare shi ne yake wala huwa ghairi kuma bai ce shi ba ni bane wa inna ma sammahu kalamahu kawai ya kira shi maganar shi to ka bar shi a maganar Allah ba falaisa lahu indana ghairu ma hallahu bihi qur'ani bai da wata sifa a gurin mu wadda ba da ita Allah ya kulliyantar da shi ba akwai nuskar da ya kawo laysat laysat fihi wa nanfi anhu ma nafa anhu haka ne kuma muna korewa daga Allah ko daga qur'ani abinda ya kore makan shi fa in qalu idan suka ce maka ara'aytum qawlahu azza wa jal inma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kaman ya ishara da lalle zancen mu game da abu in muna nufin ya kasance kawai ce mai muke kasance sai ya kasance in ji Allah fal qur'anu shay'un ai al qur'ani ma shay'un ne fa huwa makhluq yana cikin kun fayakun da ka makhluqin kila lahu sai mu ce mishi laysa qaulullahi azza wa jalla yuqalu lahu shay'un a wannan bigirin to zancen Allah baya cikin abin da za a ce mai shay'un dan ban da shi a cikin bayani ala tasma'u qawla ashe baka ji fadin Allah ba inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun fa akhbara anna al qawla kana minhu qabla ash-shay inna ma qauluna li shay'in kaga qaulu ya gabata kenan ba qur'ani baya ciki na fata an gani sai ya ce ai ya ba da labarin cewa annal kaula kana minhu qabla shay magana daga Allah take kafin shi wannan halitta fal qawlu min Allah azza wa jalla sabaqa shay'a zancen na Allah ya riga yi wannan abin da aka halitta wa ma'ana qawlihi li shay'in kun ay kana fi ilmihi an yukawwina ma'ana a cikin ilimin Allah ya kasance zai samar da abin dama so da aka shi ƙur'ani bai shiga cikin wa'innan abubuwa waɗanda aka halitta ba wannan asar ne tabbatacce na'am abin nan ɗin shi ko duka dai har yanzu zancen raddi ne ga jahamawa an raddu alal jahamiya a sunan littafi bari mu juya